نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 16 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wash shaitan lafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala aje idan ba a manta ba yan uwa mana nan dai a cikin gaba ta goma sha hudu a cikin abubuwan da malam yake kawo mana wajen bayani akan kare harshe ita ce hibdul lisani an ifsha'is sirri lalle ne mutum ya iya kiyaye harshensa daga bayyana ko yaɗa sirrinsa malaiti yaɗa sirri kala biyu ne akwai mutum ya yaɗa sirrin kansa da kansa akwai kuma mutum ya ɗauki sirrin da yake ba nasa ba ne na wani ne ya gaya masa ko ya sani ya je ya yaɗa shi a duniya malaiti duk waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne to sai dai na farkon shi ne mutum ya yaɗa sirrin kansa da kansa ya ɗan fi sauƙi sama da ka ɗauki sirrin wani wanda ba naka ba ka je ka yaɗa malam ya fara bayani game da na farkon ne karkashin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokaci yayi mutiya ne a daidai maganar wani mai hikima da yake gaya wa ɗansa yanzu mu tashi faɗin malam da ya ce wa ƙala anas ibn usaidi malam anas ɗan usaidi ya ce wasu abiyati ne wasu ‘yan baitoci ne ya yi su da suke bayani game da riƙe sirri to sai dai wannan baitoci ne na sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda galibi malamai suna jingina su ne zuwa ga sayyidina ali dan abi talib Allah ubangiji ya kara masa yarda yace wala tufshi sirraka illa ilayka fa inna li kulli nasihan nasihin nasihan fa inni ra'aytu wishatar rijali ko guwatar rijali la ya turkuna adiman sahiha ya ce wala tufshi sirraka bawan Allah kada ka sake ka bayyanar da sirrinka kada ka sake ka sake sirrinka a duniya illa ilaika sai zuwa gare ka ma'ana sirrinka ya taso daga gare ka ya tsaya zuwa gare ka eh shine bayanin da yake mana jiya kenan ko akwai sirrin da yake naka ne kuma iyakacin kanka zai tsaya bai kamata ya fita ba to shine abinda malam imam sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa da yake gaya mana kada ka bayyana da sirrinka illa ilayka sai zuwa gare ka yace fa inna li kulli nasihin nasihan dan kowanne mai nasiha shi ma akwai nasihar da ya kamata a yi masa ma'ana duk wanda zaka dau sirrinka ka je ka gaya masa irin sirrin da ba a gaya wa kowa da niyyar maka nasiha ko abin da ya kama da haka shi ma ba ya karsa shi da irin wannan matsalar da yake bukata wanda zai masa nasiha ba yan uwa ba haka bane in matsala ce babu wanda baya cikin matsala idan wani abu ne da kake gani ya same ka ka kasa jure shi kowa yana shiga cikin irin wannan matsalar sai dai kawai sauran mutanen da kake gani kamar su ba sa ciki abinda suka fika shine su suna iya rike nasu eh su suna iya rike nasu su haɗe kayan su ya kasance kowa bai sani ba amma kai kana gani lalle sai ka dauka ka je ka ga yawo to da kali kulli nasihin nasihan duk wanda kake gani za a yi zai maka wata nasiya to shi ma akwai nasiyar da ya kamata a yi masa ya ce fa'in ni ra'aitu ruwatar rijali a nuska mu haƙaƙa shi ne yadda ya zuba wisha ta baka mai da yake a nan fa'in ni ra'aitu ruwatar rijali ya ce da yawa na ga halakakkun mazaje mazaje da suka halaka da rayuwarsu ta lalace la yatrukuna adiman sahihan ba sa barin baya mai kyau idan ka kalle su ba za ka ga wani abu mai kyau ba zahirin su da ka kalla za ka hangi wani abu mai kyau mara kyau a tattare da su me dalili saboda sirrin su ya fita kowa ya sani al'adim shine abin da yake na zahiri abin da yake fitowa fili ake gani eh kullu shay'in zahiruhu kowanne abu abin da yake na da ka kalle shi abin da zaka fara hangowa shine adim ma'ana da ka kalle mutum me kake iya tunowa maybe wata magana ce da ya zo ya gaya maka ya bayyana maka wani labarinsa wanda sirrinsa ne ya kamata a ce ya ɓoye kayansa to da ka kalle shi wannan abin za ka gani sai ga baka kallonsa da mutunci sai ga wani sashi na girmansa da muru'arsa ta zubi a idanta don wannan abin da da baka sani ba alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya ɓoye shi to sai kasance girmansa ya ɗaukaka a wajenka amma da ka san wannan abin kuma shikenan yace to da yawa daga cikin mazaje ya ga sun halaka mutane sun daina ganin mutuncinsu me dalili saboda asirinsu ya riga bayyana a wajen mutane ta yadda kowa ya sani wa ƙala ba abuhun hakanan wani sashi daga cikin masu hikima ya ce izal mar'u afsha sirrahu bi lisanihi wa lama alaihi ghairahu fa huwa ahmaqu idza daqa sadru al mar'i an sirri nafsihi fa sadru alladhi yustawda'u as-sirru abyaqu yace idil idal mar'u afsha sirrahu bi lisani yace idan har mutum zai bayyanar da sirrin kansa da harshensa abin da yake a boye a cikin zuciyarsa babu wanda ya sani daga shi sai Allah subhanahu wataala da ya halice shi ba wanda ya sani ya iya daukar wannan sirrin ya fitar da shi ya ga wani ko ya ga wasu yace kuma sannan wala ma alaihi ghairahu ya dawo yana zargin waninsa cewa wai ya fitar masa da sirrinsa na gaya maka magana daga ni sai kai kaje ka ɗauka ka gaya wa mutane mala ya ce to fa huwa ahmaqu ya ce to wannan babu wawa kamar shi al-ahmaq shi ne wawa ya kuwa a larabci aka ce ahmaqu wawa ke in dai za ka ɗau sirrinka da kanka ka gaya wani shi kuma ya ji daɗin zance da wani ya je ya gaya wa wani shi ma ka ji labarin ya fara bazuwa a cikin mutane abinda kai ka san mutum ɗaya kai ka gaya wa sai kuma ka dawo ka zauna kana cewa ni fa maganar nan daga ni sai wani muka yi ta wani bai kyauta min ba dan me zan gaya masa magana je gaya wani malai ce to ai babu wawa kama kai dan me saka je ka gaya masa yace idza baqa sadrul mar'i an sirri nafsihi idan kirjin mutun ya kuntata game da sirrin kansa da kansa kirjin sa ya masa kuncin da ba zai iya rike sirrin sa da yake nasa ne ba yace to fasadrul ladhi yustawda'u sirr abyad kirjin wanda kake kokarin ajiye sirrin a cikin sa ai yafi naka kunci ko kuncinsa ya fi naka ma'ana kai idan abin da yake naka ne ka kasa ajiye shi tuya kuma wanda kake gani shi ba nasa bane sirrin da yake naka ne kai ka kasa ajiye shi a kirjinka kirjinka ya maka kunci ka lalle sai ka fitar da shi to ya kuma wanda kake tsammanin shi kuma zaka je ka gaya masa sirrin shi kuma ya nasa kirjin ne zai kasance kenan ka san magana wani lokaci idan tana cin mutum sai kaga in bai zo ya faɗi ta baya jin daɗi musamman magana da ba ta sama to sai ga jin daɗinsa da kwanci hankali sai je firzar da ita ya faɗe ta sai ga ya samu kwanci hankali sau da ka yi ƙoƙari ka ke sirrinka da yawa da mutanen da kake kallo a riga a matsayin wasu kamar yadda na faɗa jiya wallahi ɓoye sirrinsu ne ja musu wannan kallon da kake musu ɓoye sirrinsu ne wannan zai fito ya gaya maka yadda yake ba za ka abin da ɗin shi ba ƙwarai da gaske yanzu wani kana kana masa kallon wani wani attajiri wani mai kudi wani kaza me yasa kake masa wannan kallon saboda baka san sirrinsa ba ba zai fito ya ce maka gidana ba abinci ba ba zai ce maka bayan da kudi ba ba zai ce maka bayan da kaza ba kawai kana kallon sau ai wasa da dariya kullun a zo a gaisa shikenan ya ka ganshi face face face saka ba a cikin datti ba ai wani yana wani baya jin garin nan ai wani ai baya jin garin nan me yasa baya jin garin nan saboda kai baka san sirrinsa bane in ya je gida mai biye tagumi a cikin daki kuma wannan shi da kansa ne shi ya san halin da yake ciki to sirrinsa ne ja masa amma sau ɗaya da zai same ka kai ya maka bayanin cewa ne wallahi ina cikin wani hali jiya kwana aka a gida na ba a ci abinci ba na fi sati ba rike dubu biyar ba sai sai ga ya faɗo kuma a tsiranka wannan kallon da kake masa da yana da yana da kadarori yana da kaza sai ga ka daina masa yanzu kaga sirri ne yake jawo wannan sai da ka yi kokari ka iya rike sirrin kanka da kanka eh sirri kamar yadda maka faɗa jiya sirruka asiruka ya idza takallanta bihi sirta asirahu eh sirrinka fursunan yakin ka ne idan ka zan idan ka zantar da shi kuma kai ne fursunan yakin yanzu Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace saniyan nau'i na biyu daga cikin nau'in boye sirri shine ifsa ifsha'u sirril muslimi shine ka bayyana da sirrin musulmi wancan mun yi bayani akan mutum ya bayyana da sirrin kansa wannan kuma sirrin da ba naka ba dan uwanka akwai magana da in ya gaya maka babu wata matsala yana gani za ka iya bashi wata shawara ne a kai babu laifi sai zo tattauna da kai yana ganin cewa kana da ruwa da tsaki akan magana ne sai zo ya gaya maka to ita ma idan ta kama magana dole sai wani ya gaya maka to kai kuma iyakacin kokarin ka boye masa ita ka zamto amini ka zamto mai amana ba mai cin amana ba mai amana shine wanda zai rike mutum maganar da idan ta fita mutuncin su zai tafi duk yadda za a yi magana ba za ta tafi ba ko da kun samu matsala da shi dan uwa ko da kun samu matsala da shi kun bata yanzu ba kwa shiri to yi kokari wannan sirrin nasa ka rike wallahi wannan ba karamin mutunta ba karamin mutuntaka bane ba kuma karamin credit yake kara mutun a wajen Allah madaukakin sarki ba amma ka zama to wa iza khasama fajara duk lokacin da kuke husuma da mutum sai kai fajirji da abin da ka sani nasa sai ka fito da shi ka bada to wannan alama ce ta munafinci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin siffofin munafikai da ya bayyana mana cewa idza khasama fajara idan mutum yayi husuma sai ya fajirci daga cikin fajirci akwai wannan mutum ya san sirrinka abokinka ne na kudda ko makocinka ne ya san wani abu naka kawai don ba kwa shi da shi yanzu da zai ta dauka sirrinka yana gaya mutane ya lalata maka suna a cikin mutane gaba daya wallahi wannan fajirci ne ba mutunci bane yan uwa Allah ya shirye da mu gaba daya malai ce haza akhtar wa ashad kaga irin wannan rike sirrin shine yafi hadari kuma shi yafi tsanani li'annahu amanatun wa ifsha'uhu khiyanatu malai ce saboda shi irin wannan amana ce bayan kasancewa sa bai kamata ka fitar da shi ba kuma amana ce sannan fitar da shi kuma khiyanatu cin amana ne wal khiyanatu min alamatil munafiqi shi ko cin amana dama kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana mana na daga cikin alamomin munafiki fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadisi yazo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayatul munafiqi salatu alamomin munafiki shine aya aya da ma alama kenan alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha duk lokacin da zai yi magana kazaba makaryaci ne ƙarya zai wa idza wa'ada idan zai alƙawari akhlafa zai saba alƙawarin nan babu ruwansa wannan alama munafinci ce wa idza tumina sannan idan za amince masa akan wani abu na dukiya ko wani abu na magana iya shiga ciki gaba daya eh idza tumina ba ana nufin kawai a dau dukiya ba mutum ya cinye ba a'a har wani ya amince maka akan maganarsa sa ko ya amince maka akan iyalinsa ko ɗan uwansa ko wani nasa duk amana sannan khana sai ya ci wannan amana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kaga waɗannan abubuwa guda uku alamomin munafiki ne wani hadisin ma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa duk wanda ya siffanci da waɗannan siffofi kana munafiqan khalisan khalis shine munafikin da babu tsofa ne a tattare da shi tsantsan tantagaryen munafiki kenan da Hausa annabi ce duk wanda ya siffata da ɗaya daga cikin sufofin nan munafiki ne khalisan Allah madaukakin sarki mana tsare da munafici khalisi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idza haddatha ar-rajulu al-haditha idan mutum ya zantar da wani mutum wata magana idan mutum ya gaya wa dan uwansa wata magana sun maltafata sannan sai ya juya annabi ce fa huwa amanatu wannan magana ta zamto amana kaga ba sai ya buɗe baki ya ce maka wani amanatin amana a lahira ta cika ba ba sai ya ga maka haka ba idza haddatha ar-rajulu al-haditha idan mutun yayi magana da wani mutun da wata magana sun maltafata sannan sai ya juya me ake nufi da ya juya malamai sun yi fassara guda biyu suka ce lokacin da yake ga maka maganar sai kaga yana dan waige waige ya dan juya nan ya kalli nan da yake nuna maka kenan baya so kowa ya sani yana faɗa maka magana amma sai ga yana haka ma'ana an wani ya toye shi kenan saboda magana ce da baya so kowa ya ji sai kai kai ya kebance yake so ya gaya wa nabi suka ce ko kuma idan mutum ya gaya gaya maka maganar sai ya juya ya tafi ma'ana yana gaya maka gaya maka magana da juya juya wanda ya tafi to wannan magana da ya gaya maka ta zama to amana ke so da ka ba dole sai ya ce maka wani maganin da na gaya maka amana ba ce ba bukata kai ka san wannan maganar ai ta shafe shi ta shafi mutuncinsa ta shafi iyalinsa ta shafi babansa ta shafi babarsa ta shafi ‘yan uwansa fitar da ita cin fuska ne cin mutunci ne ga ɗaya daga cikin waɗanda da ambata to amma don me za ka je kana faɗa wanda ‘yan uwa ɗaya daga cikin halin da muke ciki yanzu na rashin mutuntaka wallahi akwai irin wannan da wahala da wahala idan ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya kiyaye su ba ka gaya wa mutum magana ya iya kiyaye maka ita sai ka ga mutum har Allah Allah yake ai ni ma ya ce min kaza ai ya ce min kaza mutum ya kebance ka ga maka magana kai da shi amma ka fita kaje kana yada mutane wannan kuskure ne wannan ba daidai bane wannan kuma cin amana ne yan uwa bai gaza wannan abin da kake bai gaza mutum ya dauki dukiyarsa ya baka ka ci amana akan ta ba laifinsa bai gaza wannan ba wani lokaci ma gwanda dukiya idan mutum ya ci dukiya ya dau dukiya ya baka ka cinye masa wani wallahi za ga ya kawo da kai sai za ga ya kawo da kai bai dan ba amma abin da ya shafi mutunci wannan kuma wani abu ne da gaskiya yana da matsala wani har mutum ya koma ga Allah wannan abin yana binsa ba ma shi ba ƴaƴansa da jikokinsa wannan magana ta kafatar wallahi sai ta bi shi yan uwa ba haka bane haka ne akwai magana da idan ka fitar da ita game da mutum wani ƴaƴansa da jikokinsa sai ta taba su sai ta yi musu lamba sai ta ji musu ciwo kai ne sanadi Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi al'imam abu dawud ya fitar da shi a malar nasir albani ta hadisi ne ingantacce wa ƙalar abbasu libnihi abdullah al'abbas ibn abdulmuttalib babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ɗansa abdullahi ɗan abbas habarul umma Allah ƙara masa yarda ya ce masa inni ara hadhar rajula ya'ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqaddimuka ala al-ashyakh ya ce da ɗansa abdullahi ɗan abbas ya ce na ga wannan mutumin wanda yake nufi da wannan mutumin shine sayyidina umar a lokacin sayyidina umar shine khalifa shine shugaban musulmi gaba ɗaya ya ce kaga na ga wannan mutumin shugaba sayyidina umar yana gabatar da kai akan abubuwansa da yawa akan da yawa daga cikin dattawan da suke majalisar idan abu ya taso sai sayyidina umar ya ce ina abdullahi ɗan abbas sai ya sa shi akai ko kuma abin da ya shafi dattawa kadai za a yi mitin a rufe kofa na manya sai sai na umar ce na abdullahi abbas kai ma shigo a lokacin karamin yaro ne kuma har wasu daga cikin dattawa suna gani bai dace ba dan me sai na umar zai rika shigo da karamin yaro cikin su amma shi sai na umar ya san dalilin da yasa yake shigo da shi saboda Allah madaukakin sarki ya bashi hazaka da zalaka Allah madaukakin sarki kuma ya bashi hangen nesa to daga shi sai yake shigo da shi cikin dattawa to shine babansa da yake cewa ana shigo da shi cikin waɗanda ba sa'anninsa ba sannan shugaba gaba ɗaya na fifita shi akan wasu to zai masa nasiha irin ta ɗa da uba nasiha irin ta manya domin ya fuskantar da shi abin da ya kamata sai ya ce masa fahfaz anni khamsan abin da nake so da kai ya kai ɗana shine ka kiyaye min wasu abubuwa guda biyar game da shi idan za ka kiyaye waɗannan abubuwan guda biyar to ni kai min komai ba na buƙatar wani abu na farko ya ce la tukshiyanna lahu sirran abu na farko duk maganar da za ku yi da shi kada ka fitar da sirrin da yake na sani yan uwa kun je da ake yi ko kada ka fitar da sirrin da yake na shugabanka ne ya yadda da kai akwai wanda sun fi ka shekaru sun fi ka gogewa amma yadda da ya da kai da yabawa da halinka sai yake jawo ka a matsayinsa na oganka a wajen aiki a matsayinsa na mai gidanka a siyasa a matsayinsa na a matsayinsa na oganka a ofis sai yake kirawa ka ya gaya maka wata maganganu kai kuma idan ka fita sai ka rinka tara yan uwanka ma'aikata ko yan siyasa sai ka rinka gaya musu wannan cin amana ne wallahi kamar yadda kusan muke yanzu abinda abdullahi dan abbas mahaifinsa ya ga masa kenan abu na farko yace ka kiyaye mu wannan nabi yace wala tagtabanna an indahu ahada kada ka sake ka je gurin sa ka ci naman wani kai gibar wani abinda ya kai ka tattaunawa da za ku yi magana da ta shafi office magana da ta shafi siyasa abinda ya shafi aikin ku shi za ku yi kawai amma ka dauki maganar wani ka kai masa kai gibar wani yace kada kai wannan yan kuwa da yawa daga cikinmu akwai wanda suna cin abinci ne ta hanyar giba yanzu su ɗauki maganar wani su je su kai wa shugaba su gibar su ɓata shi su cinamansa a wajen wani shugaban don a ɗauki wani abu a basu don a ce su masoyin shugaban ne ba sa jin abin da zai taɓa shugaban sai sun zo sun faɗa to ya gaya wa ɗansa cewa kada ya rinka gibar wani a wajen shugaba abu na uku ya ce wala tajribanna alaihi kadhiban kada ka sake ka rinka ko kuma wala tajrayanna alaihi kadhiban kada ka sake ka rinka gudanar da ƙarya a wajensa ko ka rinka jarraba ƙarya a wajensa ya ce kada ka yi wannan duk abin da yake na gaskiya ka faɗe shi abin da yake ba na gaskiya ba kada ka shiga cikinsa ya ce saboda yadda da mutum babban abin da yake karya wannan yaddar ya shiga tsakanin ka da wanda ya yadda da kai shi ne karya idan dai mutum ya yadda da kai za ka zo kai masa karya sau ɗaya ya bincika ga karya ne to daga lokacin ka sa masa alamar tambaya game da kai duk abin da da an ka kawo masa kai tsaye yake karɓa yanzu kuma sai ya sa mai sai ya sa alamar tambaya sai ya sa shakku saboda baya kai masa karya to kada kai wa mutum karya mata karya yadda da kai yi kokari ka ka rike wannan yadda da ya da kai abu na hudu wala ta'siyanna lahu amran kada ka saba masa al'amari idan ya umarce ka da abu kai shi kawai abu na biyar wala yattali'anna minka ala khiyanatan kada ka sake tsinkaye wani abu na cin amana a tattare da kai eh kada ya tsinkaye kana kokarin cin dunduniyarsa kana kokarin daukar wani abu na sirrinsa ka fitar da shi gaje kai makiyansa shi kada kai wannan kun ga yan uwa waɗannan nasihohi na sayyidina abdul abbas ibn abdul muttalib wallahi nasihohi ne masu tsada kwarai da gaske waɗanda ba abdullahi ɗan abbas kaɗai suke wa amfani ba mu ma a yanzu da za mu ɗauke su mai amfani da su za su yi mana amfani ba kaɗan ba ka ɗauke su ka rubuta su ka ajiye su kullum za ka fita ka rinka kallon su ka rinka ɗaukar su kana haddace su kana sa su a cikin zuciyarka in za ka fita ka rinka kallon su duk lokacin da ka je wajen mai gidanka idan kuna tattaunawa da shi kuna ta magana sai ka rinka tuno su kana sa su a zuciyarka wallahi za ka zauna da shi lafiya Allah ya samu dace ala sha'abi imamu sha'abi Allah ya masa rahama yace kullu kalimati min hadha al-khams yace kaga kowace kalma daga cikin waɗannan kalmomi kowace jumla daga cikin jumlolin nan guda biyar da Abbas ya ga waɗansa yace khairul li min alfin sun fi min alkhairi sama da wasu kalmomin kalmomin da ba su ba guda dubu sai kowace kalma ɗaya tana fi min alkhairi sama da kowace kalma da ba ita ba guda dubu saboda tsadar su yurwa anna muawiyah radiyallahu anhu an rawaito hakika muawiya dan abi sufyan Allah ya kara masa yarda asarra ila al-walid ibn utba hadithan ya yi wa walid dan utba sirrin wani wata magana ya sirranta masa wata magana shi muawiya a lokacin shine khalifa shine shugaba gaba daya sai kirawo walid ibn utba sai dan ga masa wani sirri shi kuma walid ibn utba din babansa utba yana ɗaya daga cikin na kusa-kusa da sayyidina ma'awai dan abi safiya ma'ana ɗan fada sayyidina ma'awai yana ji da shi sosai fa qala al-walid li abihi da walid ya zawo gida sai ya ce da mahaifinsa utuba ya abati ya kai babana inna amiral mu'minina asarra ilayya hadithan hadithan yace shugaban mu'minai gaba daya ya sarranta min wata magana ya ga min wata magana koyi wanda ba wanda ya sani sai ni kadai wa ma arahu yutwa anka ma basatahu ila ghayrika yace kuma bana gani yana iya nannade maka dukkan wani abin da zai shimfada shi ga waninka abin da yake nufi shine bana gani yana iya gaya maka wata magana da bai gaya wani ba bana gani ko magana da ya gaya maka kai da shi yana fitar da ita zuwa ga wani ma'ana abin da dan yake nunawa amiral mu'minina ya yadda da mahaifinsa 100% baya koyi masa wata magana kenan kaga me yake so ya gaya masa kenan maganar da ya da shi shi ma zai gaya masa kenan ko ma'ana sirrin da suke da shi zai gaya masa ita bari ku ji abin da baban ya ce masa faqala abu musai baban ya ce da shi la tuhaddithni bihi ya bunayya kada ka bani labari ya kai dan dana sirrin da kuka da shugaba da ke kayan ka naka ne wannan kada ka bani labari wannan tarbiyya ce yake wadansa fa inna man katama sirrahu kana al-khiyaru lahu akhara al-khiyaru ilayhi kana al-khiyaru ilay yace lalle wanda duk iya koyi sirrin sa yace to zabi ya rage nasa wa man afsha wanda ko bai iya koyi sirrin sa bai bayyana shi yace kana al-khiyaru alayhi shi ma wannan zabin ya rage nasa shi daga ƙarshe magana za ta je ta dawo masa ya abati fa qala ya abati sai shi wani da yace da babansa ya babana wa inna hadha la yadkhul bayna ar-rajul wa ibnihi yanzu wannan abu ma zai shiga tsakanin da da ubansa irin wannan abin hatta da da uba ma zai shiga ciki kada in ga maka magana da wani ya ga maka duk yadda muke da kai ya baba fa qala la sai ce ba abin da nake nufi kenan wallahi ya bani ya bunayya yace wallahi ya kai dan dana walakin sai dai abin da yasa nace kada ka bani labari uhibbu alla tudallila lisan lisanaka bi hadisi sir yace sai dai bana so ka saba wa harshenka da fitar da sirrin mutane bana so ka saba wa harshenka da bayyana sirrin da kaji a wajen wasu ka iya koye sirrin da duk wani ya tattauna da kai da shi sa nake so in ga maka ka tarbiya nake so ne maka kenan qala al-walid shi walid sai ce fa ataitu muawiyata fa akhbartuhu fa qala yace sai na kuma wajen muawiya sai na bashi labarin yadda muke da babana ai maganar da ka ga min naje zan ga wa babana sai ce kan ga masa sai muawiya ce masa ya walid ya kai walid a'taqaka a'taqaka abuka min rizqil khata'i yace wallahi mahaifinka ya ento ka daga bautar kuskure daga bauta ka zama bawon kuskure yace wannan abin da kai ne sai ka je ka bayyana sirrin da muka da kai yace kuskure ne babba abinda mahaifinka ya maka ko yace kada ka faɗa yace wannan ba karamin alkhairi ya maka walqad ajaza ba'd al-ulama'i ifsha'a sirri ar-rajul ba'da mawtihi mustadillin bima thabata fi sahihayn wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi a bayyana sirrin mutum amma idan ya mutu sirrin da kai da mutum baya halatta ka bayyana shi lokacin da yake rayu suka ce amma idan ya mutu babu laifi a bayyana shi amma shi ma wannan yan uwa laisa ala itlaqihi fa ba wai kawai kowanne irin sirri idan mutum ya mutu ka faɗa ba a'a zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sun yi hujja ne da abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga nana Aisha Allah ƙara mata yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce hakika annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ajlasa fatimata bi jiwarihi wata rana ya zo da yarsa na Fatima a kusa da shi dab da shi kun san yadda annabi yake da na Fatima idan ya ganta idan ta shigo gida tashi yake je ya tarbe ta sallallahu alaihi wasallam je ya tarbo ta ya rungumo ta ya zo ya aje ta a kusa da shi zo ta zauna ta tattauna ta hira annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe yana san yarsa na Fatima kware da gaske wata rana suna zaune tana zaune a kusa da shi thumma sarraha bi shay'in kawai sai suna na Aisha suna gefe sai sai ga annabi ya dan sirranta wa Aisha na Fatima wata magana ba wanda ya ji abin da suka faɗa daga shi sai ita fabakat buka'an shadida kawai sai sai ga ta rushe kuka tana ta kuka kuka kuma mai tsanani sai ta kuka sai da annabi ya tararrashin ta ya tararrashin ta falamma ra'a huznaha sarra hafsaniya lokacin da annabi ya ga ta damu ta shiga cikin matsala sai annabi ya ƙara kai kansa kusa da ita sai ya ƙara sirranta mata magana karo na biyu sai mata sirri na biyu kenan yana gaya mata magana ta biyu kuma fa idza hiya tadhahaku kawai sai gashi kuma ta daina kuka ta dawo tana dariya kawai sai daina kuka yanzu kuma sai dariya sirri na farko ya sata kuka sirri na biyu kuma ya sata me dariya fa qultu laha sai na Aisha ta ce da na Fatima Allah ya kara musu yarda gaba daya khassaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisirri min bainina annabi ya kebance ki ya ga miki sirri ke kadai mu dubbe ga mana ثم أنت تبكينا سيغاش كنا تكوكا كرم فرقو فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها أما سرها به فقالت نانا إشارة تقى النبي أتاشي تقار مصوى فسدنا فاطمة تتدى الله أنقى أمي النبي يقى أميك بيسا كوكا لغا فرقو سنكم النبي يقار قى أميك يساكي داريا الله أنقى أمي يتنا سوتدي فقالت سنة فاطمة تتدنا نائشة ما كنت لأبشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره تتدك كي هقولي والله باب يدزا أنا جاي مك سر من زن الله صلى الله عليه وسلم كاين أنا دبابانا inda yana so ki ji sai faɗa da ƙarfi ke ma ki ji ko ko ke ma ko kuma ko ke ma yake bance ke ga miki amma tun da ya ga min ni kadai sirrin babana ne daga ni sai shi saboda haka ban min kayana wallahi ba zan ga miki kun san na Fatima ta dan girma na Aisha da na Fatima ai gidan manzon Allah jira da aminci tsara tabbata a gari ta girme da Aisha to da kuma kusan kamar a ce mace ce baban ta ya auro a yarinyar da tabi da ta girme mata eh saboda haka akwai irin wannan tsakanin su tace ba za ta gaya mata falamma tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat laha lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya yayin wafati da na Aisha tana sanar da wannan magana bata manta ba sai da suka samu dama suka kebe qalat laha sai tace da ita azamti alayki bima li alayki min haqqi lima lima akhbaratni ko kuma lima akhbartni ina hada ki da Allah ko kuma ina matsa miki da haƙƙin da ke kanki nawa lallai ki bani labari wancan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya miki qalat amma al'ana fa na'am sai na Fatima ta ce da na Aisha to yanzu ko ba matsala zan iya gaya miki fa fa akhbarat fa akhbaratni qalat haka ne amma al'ana fa na'am fa akhbaratni qalat sai ta ban labari sai ta ce amma hina sarrani fil amri al-awwal lokacin da annabi ya sirranta min magana ta farko al'amari na farko fa innahu akhbarani abin da yace min shine inna jibril kana yu'aribuhu bil qur'ani kull sanatin marratan kowace shekara mala'ika jibril yana bujurowa da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da alqur'ani su yi tilawarsa daga daga farko zuwa karshe sau daya a shekara wa annahu qad aradani bihi al'am marratayn ya ce amma wannan shekarar mala'ika jibril ya bujiro min da alƙur'ani har sau biyu a shekara guda ɗaya ya ce wala arar ajala illa ƙadid taraba ya ce ba na gani sai ajali na ne ya kusa na kusa barin duniya ma'ana na kusa in tafi in tafi in baki kenan an gane abin da ya tafi kuka aiko yawwa fattaqillah wasbiri annabi ya ce mata saboda ka ki kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sannan ki yi haƙuri na rashin mahaifinki da zaki zan tafi in baki fa inni ni'mal ni'mat salafu ana laki yace ma dalla da magabaci ni a gare ki ni zan riga ki tafiya qalat nana fatima tace da nana aisha fa bakaitu bukai alladhi ra'aiti sai nayi wannan kukan da kika ga ina yi falamma ra'a jaz'i lokacin da ya ga a bakin ciki na da damuwa ta sarrani afsaniya sai kare min sirri karo na biyu qala sai ce min ya fatimatu ya ke fatima alatar zaina an ta kuni sayyidata nisa'il mu'minina au sayyidata nisa'i hadhihi al'umma ya ke fatima ba kya yarda ki zamto ke ce shugabar matan duniya gaba ɗaya ba a lahira duk matan duniya ke ce shugabar su ba za ki yarda ki samu wannan mukamin ba ko kuma ya kasance ke ce shugaban matan a wannan al'umma gaba ɗaya ba to shi ne kuma sai ta yi wannan dare da na aisha ta gata yi karan farko ya bata labarin mutuwarsa ne sai ta yi kuka saboda rubuwa da shi karo na biyu kuma ya bata albashir din cewa za ta zama shugaban matan duniya gaba daya sai ta yi farin ciki to wannan shi ne abin da ya faru to wannan labari ta bata shi ne bayan annabi ya riga ya bar duniya baya to sai ma ne ce wal haqq amma abin da yake na gaskiya inna ifsha'a sirri rajuli bayyana sirrin wani mutum ba'da mautihi ko da bayan ya mutum fihi tafsilun akwai rarraba magana a kansa ba a sake shi ala itlaqi kowace irin magana idan kai da kai da mutum dan kawai ya mutu ka zo ka faɗe shi ba ba haka ake nufi ba fa ahyanan yakunu mubahan wani lokaci magana za ta iya kasancewa mubahan ce ta halatta ja'izi ce idan ka faɗa babu laifi wa qad yustahabbu dhikr wani lokaci ma magana ta kan zamto ana so a faɗe ta mustahabbi ce ma ka faɗa idan mutum in ya mutu walau karihahu sahibu sirri ko da ma'abocin sirrin baya so shi a faɗa idan ya mutu bayan ya mutu zaka iya faɗanta me yasa saboda akwai wani alkhairi da zaka fito da mutane game da shi ka ayyakuna fihi tazkiyatun lahu min karamatin aw manqabatin kamar ya kasance akwai wani abu na na abin da yake nuna tsarkake shi na karama da Allah madaukakin sarki ya bashi ko wani mukabi na musamman da Allah madaukakin sarki ya bashi a lokacin rayuwarsa kai ka sani amma babu wanda ya sani to nan bayan ya bar duniya ai ana tsoron faɗa ne daman saboda kada ya samu me kada ya samu gururi ko ya samu ruɗe girman kai ba haka bane amma tun da ya mutu ba shi kenan ba sai ka faɗa babu laifi mutum yayi wani abu na alkhairi ko Allah madaukakin sarki ya karrama shi da wani abu to babu laifi ka faɗi wannan abin bayan ya mutu malai cewa ahyanan yajibu wani lokaci ma akwai sirrin da dole ne ma sai ka fito da shi wajibi ne idan ka boye shi kuma a lokacin kai ne kai laifi kamar mai kenan ka haƙƙin alaihi ta'azzarar ƙiyamu bihi kamar wani haƙƙi da yake kansa wanda shi ya kasa tashi ko kuma ya kasa tsayawa ya biya wannan haƙƙin hayyabar duniya bai iya biyan wannan haƙƙin bai bar duniya kuma kai ka sani dan ka boye sirrinsa take shiru ba za ka yi shiru ba za ka fito da wannan haƙƙin ka ce wani ga wani haƙƙi na wani ko na su wani da yake kansa saboda haka ƴan uwansa da dangin sai su tashi su biya masa wannan dole ne sai ka bayyana mala yace fa yadhkuruhu liman yatasanna lahu al-qiyam bihi lalle ne ambaci irin wannan haƙin ga wanda za su iya tashi tsaya wajen biya masa wannan haƙƙi wa ahyanan ya karau wani lokaci kuma ya makaruhi ne mutum ya faɗi sirrin da yake na wani bayan ya mutum ma wa qad ya harimu wani lokaci kuma yana haranta ma mutum ya faɗi shi ya faɗi sirrin mithlu ma kana bihi a dararun bi sahibi sirri misali sirrin da yake idan aka faɗe shi akwai cutarwa ga shi ma'abocin sirri aw bi ashiratihi min ba'dihi ko kuma akwai cutarwa ga danginsa da suke a bayansa idan aka faɗi sirrin zai taɓa mutuncin danginsa ƴaƴansa matansa da wanda suke ƙarƙashinsa to haramun ne mutum ya faɗi wannan ko da mutum ya mutu Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan babu yan uwa kuma anan za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk